نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونفت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذا عباد الله واعلموا أن الصحابة الكرام هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لهم منزلة رفيعة في الإسلام وأخرج أبو, أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته ثم انظروا ثم انظروا قلوب الناس بعده فاختار الله له أصحابه فجعلهم أنصار لدينه ووزرائه في شأن في, في, في شأن تبليغ رسالة فما رآه المؤمنين حسنا فهو عند الله حسن وما رواه أو ما رآه المؤمنون قبحا فهو عند الله كبيها عباد الله تكاثرة النصوص في الكتاب والسنة بذكر هؤلاء النجوم منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشج نفسه فأولئك هم المفلحون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون عباد الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله هؤلاء عباد الله هم الذين دخلوا وخرجوا وأكلوا وشربوا وغزوا وصلوا وصاموا وحجوا وزكوا وشاروا وناموا وأيقظوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك كبراءهم مثل الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين أقول ما قال إن صوب فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna yaba masa muna neman tanyo da agaji da gare shi hakika wanda ya shirya ba za a samu wanda zai batar da shi ba haka nan wanda ya bata ba za a samu wanda zai shirye shi bayan Allah subhanahu wata'ala ba bayan nan yayin uwana masu daraja masu albarka ina yi wa kaina da kuwa sici bisa jin tsoron Allah mai girma da buwaya Allah ya umarce mu da wannan cikin alkur'ani mai girma da yake cewa nayi wasici gare ku da waɗanda suka zo kafin ku daga cikin ahlul kitab akan ku tsaya kan jin tsoron Allah mai girma da buwaya bayan wannan yayin uwa mu sani cewa babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shirya da ta kai shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shari da abu- fiye da abin da aka kago shi cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata mako masa zuwa ga gidan wuta Allah ya tsare bayan haka ya yan uwana cikin addinin Allah ya yan uwana masu albarka fuskoki masu annashiwa da haske na imani wanda muke muku kyakkyawan zato tsakaninmu da ku da Allah mu sani cewa sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da martaba suna da girma suna da karamci Allah ta'ala ya karrama su ya sa su ne mafi alkhairi ga wannan al'umma bayan manzonta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba manzon Allah ba to ba wanda ya kai ya kamo kafar sahabbai daraja da kima a gun Allah mai girma da buwaya Abu Nu'aym kamar yadda ya ce ya ji daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kara yadda da shi yake cewa Allah ta'ala ya duba ya tace ya zaɓa a cikin zuciyoyin bayi sai ya zaɓi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓo shi ya zama annabin ƙarshen zamani ya turo shi da risala ya turo shi da alƙur'ani da musulunci sannan Allah ta'ala ya sake duba da da tacewa a cikin zukatan mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya zaɓarwa manzansa sahabbai ya zaɓar masa abokai ya zaɓar masa abokan aiki faja'alahum ansar dini sai Allah ta'ala ya sanya su su zamto mataimaka addini suka zamto su ne wazirorinsa mataimakansa a abubuwa daban-daban na harkar addini duk abin da sahabbai suka gan shi mai kyau ne to wannan abin agun Allah shi ma mai kyau ne duk abin da sahabbai suka gani mummuna ne to shi ma wannan al'amari agun Allah iya da muni wannan ɗaya ne daga cikin akawal na Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi akwai nassosi alqur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ambaton waɗannan gwaraza bayin Allah wanda suke da tarun ɗimbin miliyoyin albarko wanda Allah ta'ala ya sanya musu daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala da yake cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin yan gaba gaba na iban farko daga cikin muhajirai wal ansar kuma daga cikin ansarawa mutanen madina walladina taba'uhum bi ihsanin da wanda suke biyo su da kyautatawa suka hau gurbi irin nasu suka yi tafiya irin tasu suke kwaikwayon aikin addini irin nasu sai Allah ta'ala ke cewa radiyallahu anhum wa radwan Allah ta'ala ya yarda da su suma kuma sun yarda da Allah mai girma da buwaya a wata ayan Allah ta'ala yana cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim fukara na muhajirin talakawan muhajirai wanda aka fidda su daga gidajensu da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wanda suna neman yardar Allah kuma suna neman fallarsa wa yansuruna Allah wa rasula suna neman yadda za su taimaki addinin Allah da manzon Allah sai Allah ta'ala ke cewa ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya duk duniya babu wanda za a ce yau hi muhajir ne face sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya baro garin maka ya rako manzon Allah garin madina da irin kalubale da ɗawainiya da irin tsangwama da suka sha suka zo har garin madina a ƙafafuwansu da nisa irin wannan da tafiya irin ta da a ƙafa ko jaki ko doki ko raƙumi ga yunwa ga rana suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su taimaka masa wajen isar da saƙon Allah sai Allah ta'ala ke cewa waɗannan Allah ta'ala ya shaide su su masu gaskiya ne Allah ta'ala ya ƙara yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ta'ala ke cewa wallazina tabu'u daru wal iman min qablihim mazauna gida waɗanda suke da imani tun kafin zuwan muhajirun Allah ta'ala ke cewa yuhibbuna man hajara ilayhim mutanen Madina Allah ya shaide su suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su mutumin madina iya son muhajir so na gaskiya so na hazuciya yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu idan mutumin madina ya dau wani al'amari na rayuwa ya taimaki mutumin maka da shi to ko a zuciya ko a ido baya koma ya kalli wannan abin ya gama da shi gaba daya ya san ya ba da shi ya sallamar da shi saboda Allah saboda neman yardar Allah Allah ta'ala ke ja suna takura wa kansu suna matsa wa kansu ko da kansu din iya san abin amma suna neman yardar Allah suna neman taimakon Allah suna neman rahamar Allah mai girma da buwaya shi yasa malamai suke cewa sai manzon Allah ya wani al'amari da malamai suke ce masa al-iqa manzon Allah ya hada mutumin Makka da mutumin Madina sai ya hada su abota ya kamo muhajir ya kamo ansar sai ce wane wane ne abokinka manzon Allah ya yi wannan akan sahabbai da yawa waɗannan al'ansar ɗin sai mutum ya tafi da muhajir da manzon Allah ya hada shi da shi ya je gidansa ya ce wannan gidana ne sai ansar ya raba wannan gidan a biyu sai ce zaɓi inda kake so sai muhajir ya zaɓi ɓangaren da yake so sai ce na mallaka mashi har ga Allah mai gona sai ce raba gonar biyu sai ce muhajir zaɓi ɓangaren da kake so sai muhajir ya zaɓa ya ce na mallaka ma saboda Allah sai ainihin al'an sare iya da shago ko kasuwa sai raba ta biyu ya ce zaɓi inda kake so idan ya zaɓa sai ce na mallakar ma saboda Allah da girman Allah an rawaito an ce akwai wanda yake da matan aure ya je da ainihin muhajir ɗin ya ce dukkan wannan matan zaɓi wanda kake so idan ka zaɓa zan sake ta ta yi idda kai kuma ka aure ta kuma ka zauna a gidana na baka jari irin waɗannan mutane Allah ya zaɓe su ya tsarkake musu zuciya domin su zamto abokan tafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ƙara yadda da su Allah ta'ala ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم الله تعالى يا يدد مؤمني سوني صحابة مزان الله صلى الله عليه وسلم ألوك تندس كما مبايع كركشين بشيا فعلم ما في قلوبهم الله يسن إرن تارو إيمان ديك سكين زكاتنسو فأنزل سكينة عليهم سي الله يسوق الدنسوا أغريسو وأصابهم فتحا قريبا الله تعالى يمسو ساكيا دبودي أقصى الله يجرم دبوايا كتشوا كنتم خير أمة أخرج للناس kun kasance mafificiyar al'umma da Allah ta'ala ya fito da ita a bayan ƙasa ta amuru na bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kuna umari da kyakkyawa kuma kuna hani ga mummuna wa tu'minuna billah kuma sannan kuna da cikakken imani ga Allah malamai sun ce wannan ayar sahabban manzon Allah take nufi kai tsaye sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ke cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi wa minhum man qada na'bahu wa minhum man yantarir wa ma baddalu tabdila Allah ta'ala ke cewa daga cikin masu imani su ne sahabbai akwai rijalun Allah ya kawo kalmar rijal bin nakira litta'zim wa takbir domin Allah ya girma al'amarin su ya nuna wa duniya su masu girma ne Allah ta'ala ke cewa daga cikin su sai kuma ahadullah alai akwai wanda ya gaskata irin alƙawarin da Allah ya musu sun fita jihadi sun fita da'awa sun fita taimakon manzon Allah Allah ya karɓi rayuwarsu wa minhum man yantazir daga cikin su akwai masu dakon shahada ta same su Allah ya ce wa ma baddalu tabdila wahala bata sa sabon manzon Allah sun juya mai baya ba dadi bai sa sabon manzon Allah sun juya mai baya ba barazana da tsangwama bai sa sabon manzon Allah sun juya masa baya ba Allah ta'ala ya kare da su waɗannan bayin Allah taurari a cikin al'umma masu girman daraja da albarkoki sun fita sun dawo sun shiga sun fita sun ci sun sha sun yi yaƙi sun yi sallah sun yi azumi sun yi aikin hajji sun ba da zakka sun tattauna wajen shawara sun yi bacci sun tashi tare da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama dukkansu sabon mazan Allah sun yi ɗaya kuma wannan ayyukan da shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yasa wanda daga cikin magabata yake cewa hubbu aqaribahu wa sabbu sahabahu jadalani inda Allah ya muku diyan karaya kana son iyalan gidan manzon Allah karaya wannan kuma kana zagin abokansa kana zagin sahabbansa wanda suka yi gasu fita tare suka yi yaƙi tare suka yi bacci suka tashi ya auren musu da ƴaƴansa suka auren masa da ƴaƴansu suka yi wannan duka kuma a ce kana zagin su wannan tufka ce da warwara abun Allah ba zai taba haduwa ba a ce kana son iyalan gidan manzon Allah ko bangare guda kana zagin abbakar umar usman aliyu da sauran sahabbai sai ce wannan abu ne mai warwarar juna allah ba zai taɓa yarda da wani al'amarin ba daga cikin waɗannan bayan allah ya uwa akwai mafiya girma a cikinsu wanda bisa ittifaki su ne kulafa'ar rashidin su ne kalifofin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyu masu shiryarwa akwai abbakar umar usman aliyu radiyallahu anhum Allah ta'ala ya kare da su akwai fannoni wanda waɗannan gwaraza daga cikin sahabbai suka keɓance ta da nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na abakar as-siddiq as-siddiq al-akbar Allah ta'ala ya kare da shi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma nafa'ani malun ma nafa'ani mal abakar ba duke da ta amfanar da ni a duniya kamar duke sai na abakar radiyallahu anhu wannan manzon Allah ya faɗi wannan in ji sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi sai na abakar da ya ji wannan fa baka sai kama kuka ya ce wa al'ana wa mali illa bika ya rasulullah cewa da ni din da dukiyar tawa gaba daya ai mallaka ka ne ya rasulullah da abin da ka ga dama da ni da dukiyata duka kai na sallama maka da dukiyata wannan shine as-siddiqul akbar wanda shine manzon Allah yake cewa dukkan wannan al'ummar idan mutum ba annabi bane to ba wanda yake sai na baka daraja gun Allah annabawa su kadai manzon Allah ya ware a cikin mutanen da sai na abakar bai fi su darajar kima gun Allah ba in dai mutum bai samu title na annabta da gun Allah ba to a kasan sai na abakar yake a daraja gun Allah haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama har ma yake cewa da za a tattara imanin wannan al'ummar a gefe daya a ɗauko imanin as-siddiq a gefe daya yace imanin sai na abakar sai yarin jayi imanin al'ummar wannan al'ummar gaba ɗayansu domin karfin imani na irin sai na abakar radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da shi akwai hadisin na na Aisha Issa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa lokacin da aka yi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina akasarin sahabbai sun yi hanyoyi wanda kowa yake shigowa masallacin ta wannan hanyar akasarin sahabbai kowa da inda yake shigowa sai manzon Allah wata rana ya ce suddu hadhihi al-abwab ash-shawari fil masjid dukkan wata hanya da mutum yake biyowa yake zuwa masallaci da ita a toshe ta illa babu abbakar kofan da sai na abbakar yake shigowa ita kadai za ku bari amma duk kofofin ku manzo Allah ya bada umarni a rufe su a kofa sai na abbakar shi kadai ana shigowa ta wannan kofa wannan daraja ce babu shakka wannan kima ce wannan baiwa ce da falala da Allah ta'ala yayi wa wannan bawon Allah mai tarin daraja sai na bakar Allah ta'ala ya kare da shi akwai arwa ad-dausi yake cewa ya ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata rana iya zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faddala Abubakar wa Umar sai manzon Allah ya hango sai na Abubakar da Umar ya hango suna tahowa sai manzon Allah yake cewa alhamdulillah alladhi ayyadani bikuma ina yi wa Allah godiya da ya taimake ni da ku arwa ad-dausi yace ina zaune manzon Allah ke fadar wannan kalma ya hango a sai na Abubakar da Umar suna tahowa sai ce alhamdulillah allazi ayyadani bi kuma ina godewa Allah da ya taimake ni da ku mujahid bin jabar ɗaya daga cikin magabata yake cewa gunda Allah ta'ala yake cewa in tatuba ila Allah faqad sagad qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin yace salihul mu'minin huwa abubakar wa umar haka imam mujahid bin jabar radiyallahu ta'ala yake cewa salihul mu'minin da Allah yace to iya nufin abubakar da umar allah ta'ala ya kara yadda da su mu sani abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da manzon allah ya fita hijira kharaja ma abubakar radiyallahu anhu wa da kala alghar suka fita da manzon allah da sai na abubakar suka shiga kogo kadal a'da min al-kuffari wal mushrikin an yarahu makiyansu kafirai da mushrikai saura kaɗan su gansu hasa yana abakar ke da ɗaya zai duba ƙasan takalmin su wallahi da ya hangi mu fa aujasa fi nafsi abakar kifa sai tsoro ya kama zuciya sai na abakar sai manzon Allah ke cewa da shi ma zannuka bisnaini Allah salisa kuma mai zatonka da mutane biyun da Allah ne na ukun su illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya sunayn iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi ko kai waye a tafsiri in ka zo na sai na abakar zaka ce su ma masu bakaken kayan suka ce eh sai na abakar ne amma manzon Allah ya tafi da shi wai dan kar ya tona masa asiri bayan ya tafi wannan a manya manyan tafsirin su wanda suke shi'a da ilimi haka suka ce sun yadda eh sai na abakar ne sun yadda shi ne amma sun ce abin da ya sa manzon Allah ya tafi da shi wai dan kar ya tafi din manzon Allah sai na Abubakar ya tona asirin sa bayan ya tafi ta'ala Allahu an zalika walun kabira sai na Abubakar Allah ya tsarkake shi ba wannan bane ba halin sa munafirci ba ba halin sa yaudara ba Allah ya tsabtace ya tsarkake shi ya sanya shi babban amini babban aboki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iz yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana manzon Allah ke cewa karka damu kar ranka ya baci Allah iya tare da mu fa anzalallahu sakinata alaihim sai Allah ta'ala ya saukar da nutsuwa akan sai na abakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya kara yadda da shi ya kara mai daraja da kima da ainihin kyakkyawan matsayi mafi girma a gobe alkiyama musani yayin uwa bayan wannan akwai Umarul Faruk wanda yake biyo sai na abakar daraja da kima a cikin wannan al'umma abi sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kara yadda da shi yake cewa ya ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam malak yaka shaitan qattun salika fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjaka ya umar yake cewa umar wallahi baka ta baka taba tahowa a hanya ba shedan ya biyo wannan hanyar face shedan ya sauka ya bar ma hanya ka ya umar domin karfin imani irin na umar shedan ma tsoron sai yake ji shedan duk lalata shedan da takadaranci na shedan bai isa ya haɗa hanya da umar ɗan kaɓar ba Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wannan manzon Allah ne faɗi wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam umar ɗan kaɓar an ce idan shaidan ya idan shaidan ya ganshi karra alaman kirai sai shaidan ya faɗi a karan hancinsa duk lokacin da shaidan ya ga umar sai shaidan ya faɗi domin karfin imani irin na wannan bawan Allah wanda ake mai lakabi da al-faruq wanda yake rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya umar ɗan kaɓar ya ce Allah ya taimake ni cikin ludufin Allah da rahamarsa na baiwa manzon Allah shawara a gurabe daban-daban daban sama da gutara sai wahayin Allah ya sauka daidai irin shawarar da na bayar daga ciki akwai wata rana ce ya rasulullah makamin ibrahim dinin da da kake bamu labari ni ina ganin ka sanya mana na nafila a gun idan mun zo aikin haji wattakizu min makami ibrahim musalla sai Allah ya sauko da nasin aya shawarar umar ce wata rana yake cewa ya rasulullah ina ganin matanmu da 'ya'yanmu ina ganin a musu wata sutura mana su bambanta tsakanin 'ya'ya da matan da ba namu ba sai Allah ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin wannan shawarar Umar ce wata rana ce ta Rasulullah ina ganin idan mun ci abinci a gidanka mu bar gidanka mana domin wata rana ba mamaki muna takura ma kai kuma ba za ka iya faɗa mana ba sai Allah ya sauko aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kar ku ƙara zama gidan manzon Allah bayan kun ci abinci idan kun ci abincin fai za fa in fantashiru wala musta'anisina li hadis inna zalikum kana yuzi nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq yace kar wanda ya ƙara zama idan kun ci abinci kowa ya tafi harkokin sa hakan iya cutar da manzon Allah shi kuma iya kunya ya faɗa mu kuma wallahu la yastahi min alhaq Allah baya kunya ya faɗa mu gaskiya wannan shawara Umar ce kuma Allah ta'ala ya sauko da nassin aya akanta gurabe sun kai guda tara ko sha ɗaya kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa shawarwarin umar ne a manzon Allah ke tabbata Allah ke tabbatar da su ta hanyar wa'ayi sahabi na uku Usman dan Affan zunnurai Allah ta'ala ya kare da shi wanda duk duniya ba wanda ya kafa tarihi irin tarihin Usman dan Affan shi kadai ya auri ƴaƴan manzo guda biyu tun daga annabi Adamu har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tarihi ba wanda ya auri yar annabi guda ɗaya biyu in ba sai na Usman ba ya auri Rukayya Allah ta'ala ya mata rasuwa manzon Allah ya bashi Ummu Kulsum ita ma ta rasu a hannunsa manzon Allah ya ce wallahi da wata da mun ƙara mai Usman ba wata abu da mun ƙara ma dan affanu Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wata rana iya manzon Allah iya zaune sai sai na Abubakar ya nemi izini ya zo sai manzon Allah ya ce ku ce ya shigo manzo Allah iya zaune a cikin gidansa kafafuwansa zuwa gwiwarsa a waje suna nan da sai na abokan suna tattana sai Umar ya nemi shawara ya nemi izini ya shigo sai aka ce eh Umar ma ya shigo da Umar ya shigo manzo Allah iya zaune a yanda yake bai gyara ba matansa iyayen mu'mini suna kallon abin da ake yi sai aka ce Usman iya neman izini zai shigo sai aka ce ya shigo kafin Usman ya shigo sai manzo Allah ya tashi ya gyara zamansa ya lullube jikinsa gaba ɗaya ya zauna she matan manzon Allah bayan dukkan sabon sun fita sai suke cewa Abubakar ya nemi izini ya shigo kana zaune baka tashi ka gyara ba Umar ma haka amma da ka ce usman zai shigo sai ka tashi ka gyara sai ce ta yaya ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah su ji kunyar sa ba hatta mala'iku manzon Allah ce suna kunni sai na usman an ce tun da ya kai shekarun balaga usman dan afan bai taba ganin al'aurarsa da idansa ba domin kunya irin ta sai na usman Allah ta'ala ya kare da da shi sai na usman Allah ta'ala ya kare da da shi akwai musa bin uquba yake cewa ya ji manzon Allah iya cewa innakum latalakawna ba'di fitina za ku haɗu da fitina da jarrabawa bayan na tafi waktilafan za ku haɗu da saɓani fa qala qa'ilu minan nas sai wanda daga cikin sahabbai ce ya rasulullah fama faman lana ya rasulullah manzon Allah idan fitina ta zo saɓani ya cin mana me za mu yi wace shawara ka bamu sai ke ce fa alaikum bil amini wa ashabihi sai ce ku je ku riƙe al aminu da sahabbansa sai manzon Allah ke isharar sai na Usman radiyallahu anhu in a lokacin Usman yana nan ku tattare gaba ɗaya ku koma karkashin sa fitina da sabani wanda zai halakar da ku bai isa ya dusa Usman ba domin imanin sa da irin amincewar da Allah ta'ala ya masa sahabi na ƙarshe cikin kulafa'ur rashidin Ali dan Abi Talib Allah ta'ala ya kare da shi Sa'ad bin Ubaida yake cewa ya ji manzon Allah yana cewa man kuntu waliyuhu fa aliyun waliyuhu duk wanda ni ya yadda da ni na zama majibincin al'amarinsa to sai na aliyu ma majibincin al'amarinsa ne sai dai kash wa'ansu sun yi wa wannan hadisin fahimtar upside down fahimtar da malamai suka ce irin su sufyan sauri irin su imamul mizi furososhin hadisi masanin hadisi wanda babu iskali suke cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura sai na abubakar ya zama amirul hajji ya tura sai na aliyu ya zama malamin da zai koyar da aikin hajji sai ke cewa duk wanda yake min da'a yake bi na yake yarda da abin da zan faɗa masa to a wannan aikin hajji da za a yi dukkan sai na abin da sai na aliyu ya faɗa kuma su biya kuma ya da'a da umarni na yake kuma da izini na yake yi wannan hadisi sabon wurudun hadis wannan abin malamai suka nuna amma ba wai dukkan sahabbai iya nufin cewa sai na aliyu ya fi su daraja ko imamun Allah ba wannan hadisi ba haka yake nufi ba hadisan baya da Allah ke faɗar martaba sai na abubakar da umar da usman duka sahabbai sun aminta sun tabbatar sun yadda sun amince su ne gaba gaba a dukkan kowane mutum bayansu sai na abubakar umar usman aliyu sai sauran guda shida da aka musu albihir da aljanna sai gaba ɗayan muhajirai sai wanda suka je badar sai yan tata shajara bai'at ridwan sai ansarawa gaba daya to wannan ala tafawut darajat dukkan malamai sun ce daraja bayan daraja haka Allah ta'ala ya kaddara waɗannan bayan Allah masu albarka zarrin bin jayshin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina aliyu sayyidina aliyu yake cewa ahida ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min alƙawari ya faɗa a gabana naji yace ya aliyu ba wanda zai fishi da kai sai munafiki hakanan ba wanda zai soka sai mai imani abizar algifari Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aliyu innahu man farakani faqad faraka Allah ya aliyu duk wanda ya bar ni ni manzon Allah yake bada labari to wannan ya kwace kayansa a gaban Allah gaba daya hakanan wa man farakaka faqad farakani ya sai na aliyu duk wanda ya ce ba ruwansa da kai to ni ma ba ruwana da shi haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama bayan waɗannan akwai sahabbai da yawa da falalarsu ta bayyana da nasojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi akwai Hamza bin Abdul Muttalib sayyidi shuhada akwai irin su Ubaida bin Jarrah Abu Ubaida bin Jarrah amin hadhihi al-umma wanda manzon Allah ce shine amintaccen wannan al'umma akwai irin su a Ja'far at-Tayyar Ja'far bin Abi Talib wanda an fita yaƙi ya bi tutar musulunci aka sare mai hannu ya ƙara makalita da ɗaya hannu aka sake sarewa ya sa dungulmin ya rike tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shahada ya ce ra'aituhu fil janna yatabawwa'u min haythu yasha ya ce na ga Ja'far a cikin aljanna Allah wannan hannayen da aka sare masa ya mayar masa da shi fuka biki iya yawo iya sauka duk inda yake so a gidan aljanna akwai irin su gusailul mala'ika hanzala wanda da janaba a jikinsa manzan Allah ke cewa hayya alal jihad hanzala ya fito da ya je yakin bai dawo bai shahada sai manzan Allah ke cewa na ga mala'iku suna mai wankan janaba duk waɗannan sahabban manzon Allah ya tabbatar da wannan nasoshin a kansu to amma a yau ko a jiya akwai masu da'awar musulunci ba su da wanda suke ciwa kashi ba su da wanda suke damalmalawa mutunci illa waɗannan bayan Allah masu albarka a ce sun yi ridda a ce kafirai ne a ce sun haici manzon Allah sai rike gadon wace ce yanda duniya take gabanka Allah ya ce ba duniya bace a gabansu duniyar gaba ɗaya watsi suke da ita ta biyo tana biyu su yadda kake son duniyar kai a yanzu to Allah ya shaide su ya ce radiyallahu anhum radu'an sun yadda da Allah kuma Allah ta'ala ya amince da su sun yadda da Allah Allah ya yarda da su ya ba su aljanna tun suna duniya Allah ya riga ya shaide su ya wanke su amma a yau a samu wa'ansu da sunan musulunci wai suna ciwa waɗannan bayan Allah mutunci suna gaya musu maganganu miyagu wanda kafirai ma ba sa gaya musu irin wannan magana makiyanmu ma na asali ba sa gaya musu irin wannan magana to wallahi tallahi Allah bari bari ba mu sani cewa manzon Allah yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake gaba da masoyina inji Allah bawan Allah mutumin kirki bai cima ba bai sha ma ba bai zubar ma ba ka ɗaukaran tsana ka ɗora masa to Allah ta'ala ya ce ya shirya iya jiran ka za ku yaƙi da kai da shi duk duniya akwai waliyyar da sahabbai akwai wanda ya kama kafar sahabbai wajen walittaka da daraja da karama wallahi babu to saboda ka duk wanda ya taba sahabi wallahi duk abin da ya gani a duniya bai kai la'adar na gobe alkiyama ba wallahi bai kai ba kuma son mutumin kirki iya sa Allah ya shiga cikin al'amarinka mu duba sarar ta fir'au wanda Allah yake ba mu labari fir'auna ya taro matsafa za a kure annabi Musa alaihi salam sai da aka tace aka tace aka zaɓi gwarazan matsafan duniya amma da aka zo filin da za a gwada wannan aikin sai suke cewa annabi Musa al'umma antum mulqud kai zaka fara sakar da naka kuma za mu fara yi wannan girmamawa ce sun nemi shawara annabi Musa to sai Allah ya sun girmama annabinsa sai ya sa musu imani da ƙarshe ne suke cewa qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun domin sun girmama annabin Allah sai Allah ya sanya musu tsoronsa da ƙaunar addinin Allah sanadiyar girmama annabi musa alaihi salam ga ainihin asiya matar fir'aun take cewa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakidahu walada tace asa an yanfa'ana sai Allah ke cewa sa uki muna sa tsammanin zai amfane mu ni da kai wa qalat imratu fir'aun qurrata aynun li wa laka la taqtulu annabi musa ya je gidan fir'auna jariri a hannu mahaifiyarsa ta ji tsoro kar a yanka shi ya je gidan fir'auna din matar suke cewa zai zama sanyin ganin idona da kai akwai yiwuwar zai amfane mu sai Allah ce wallahi zai amfane ki kuwa annabin Allah ta so shi da karshe Allah ya sa mata imani ta mutu mumina wanda bata mutu ba sai Allah sai da Allah ya nuna mata gidanta aljanna duk mutumin kirki idan kana kaunar sa Allah zai so ka zai kare ka kuma duk mutumin kirki idan kace baka san sa zaka zama shari da bala'i wallahi kai da Allah kuke faɗa Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya ba mu kauna ta gaskiya akan waɗannan bayin Allah masu karamci masu albarka Allah ta'ala ya ƙara yarda da su Allah ta'ala ya ƙara ba mu kwaikwayon irin aikin cikin addini abin da suke na kuskure Allah ta'ala ya yafe musu abin da suke daidai Allah ya karba musu ni salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إذ الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله تعالى هنا روحك بأدو إمو يا الله dukkan abin da ya dame mu Allah ta'ala kai maganin sa Allah ka jikan mahaifan mu ka musu rahama ka sa aljanna ce muku mun su da mu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya shugabannin mu Allah ta'ala ka masa jagoranci Allah ta'ala ka yi riko da hannunsa ka ba su ikon yin adalci Allah ta'ala ka shiga cikin al'amarin su Allah ka shiga damu ya Allah Allah duk abin da ke damu mu a wannan kasa na fitintunu Allah kai mana maganin sa ya Allah Allah duk inda musulmi yake ka taimake shi dukkan mai taimakon addinin ka Allah ka taimake shi Allah duk mai wa addinin ka zagon kasa Allah ta'ala ka maganin sa ya Allah Allah ka taimake mu ka agaza mana yan uwa masu albarka inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamukumullah